إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله ومن ضمن محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واهتمال الأذى في ذات الله تعالى أو اهتمال المكروه الصبر واهتمال العذا في ذات الله تعالى أو اهتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم فالمسلم يحبس نفسه على ما تكرهه من عبادة الله تعالى وطاعته واستعينوا بالصبر والصلاح وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ما أصابك ما أصاب واصبر على ما أصابك إن ذلك من أذم الأمور يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله عباد الله إن صبر له أنواع ثلاث أو له أنواع ثلاثة الصبر على طاعة الله الصبر عن معاصي الله الصبر على أقدار الله المؤلمة أيها أيوة الأحبة في الله ولا بد أن يكون الصبر عند مفاجأة المصيبة لما روى أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند كبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تج عنده بوابين فقالت لم أعرفك يا رسول الله فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وأن أطاع بن رباح رضي الله عنه قال قال لي عباس رضي الله عنه ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فدعوا الله تعالى قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر يا رسول الله فقالت إني أتكشف فدعوا الله ألا أتكشف فدعا لها ففي هذا عباد الله فضل الصبر على البلاء وعظم ثوابه عند الله تعالى عباد الله والصبر على الأذى صبر عظيم فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا فصبروا أوذوا فصبروا فهذا يوسف عليه السلام أوذي من إخوانه فصبر فكان ذا شعن عظيم وهذا موسى عليه السلام أوذي من فرعون وقومه فصبر فنجاه الله تعالى وهذا نوح عليه السلام يصنع السفينة ويسخر منه قومه فصبر فنجاه الله ومن معه وأغرق من كفر به وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي من قريش فصبر فهو أفضل خلق الله وكاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون مهما طال الأمر لا تهزن ولا تيأس يا أخي فإن الفرج قادم بالصبر بإذن الله فببعض القربات قد تعمل في ضياتها كرامات فهذه مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ولم تعلم أن في بطنها نبيا رسولا وهو عيسى بن مريم عليه السلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركر برجلك هذا مقتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ذكثا فاضرب به ولا تهنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أقول ما تسمعون إن صواب فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفره إنه هو البر الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وa'ala alihi wa ashabihi wa man wala godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman tanyonsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shiriyi Allah ka samu cikin shiryun bayin kai Allah wanda ya bata ba za a samu shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna sake maimaita wannan shahada tare da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne manzon Allah ne Allah ya turo shi da alqur'ani da addinin musulunci gaba ɗaya a haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin wanda cikin addinin Allah mu kiyaye dokokin Allah domin Allah ta'ala ya fara wannan wasici da kansa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha na yi wasici gare ku ga wanda suka gabace ku cikin ahalul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan ya yan uwa yau muna yinin 27 ne ga watan shawwal hijira na da shekara 1446 25 ga watan hudun miladiya 2025 kutubar mu a wannan masallaci nawa mai albarka masjidu umina hawa da ke wannan unguwa ta bago a nan bayan makarantar yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan asabaru miftahul fat haƙuri mabuɗin cin nasara haƙuri mabuɗi ne na cin nasara a kowane lamari ba wanda ya taɓa yin haƙuri ya yi nadama kuma ba wanda ya taɓa yin haƙuri ya taɓe wannan haka sunnar allah take akan bayinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba wata kyauta da Allah ya wa bawa kyauta mafi girma mafi yalwa mafi faɗi fiye da Allah ta'ala ya baka haƙuri duk wanda Allah ya ba shi haƙuri ya mai babban arziki Allah ka ba mu haƙuri ka yi mana arziki da haƙuri domin bin ka ya Allah musani ya ‘yan uwa iya daga cikin gamayyar ɗabi'u masu albarka ɗabi'u na gargari ɗabi'u waɗanda ake buƙatar mu musulmai ma'adanta da su daga cikinsu manya-manya daga ciki daga cikinsu akwai haƙuri haƙuri siffa ce ta mumini duk inda mumini yake siffarsa ko siffanta shi ba zai tike ba har sai an siffanta shi mai haƙuri ne ko mai juriya ne ko mai kau da kai ne da haka manzan Allah ya ci nasara al'amuransa da yawa tun kafin ya fara wa'azi da alƙur'ani tun kafin a yi masa izini ya yi jihadi to manzan Allah Allah ya mai arziki na haƙuri da kau da kai wa'ansu da yawa sun karɓi musulunci sanadiyar haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kau da kansa akwai su mama bin usal wani kafin ya musulunta ɗan ta'adda ne ya yi wa musulmi sari kanoki a gurabe daban-daban su mama bin usal ya kashe musulmi da yawa manzan Allah sai ba da doka a kamo shi aka samu nasara aka kamo shi da ransa aka kawo shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah shi ya daure shi a cikin masallaci aka daure cikin dirkar masallaci duk lokacin abinci yayi sai manzan Allah ya sa aka masa abinci an yi kwana ɗaya biyu ku sai manzan Allah ke mai tayin ya musulunta mana sai ce shi ba zai musulunta ba aka sake kwana ɗaya biyu manzan Allah mai tayin musulunci ya ce shi ba zai musulunta ba daga ƙarshe manzala ce ta ku sallame shi da fiyarsa suke cewa manzala shi ya kashe wani fa shi ne ya kashe wani fiye rasu Allah ya ce ku sake shi tafi kusan sahabai ba sa ƙetare maganar manzan Allah duk inda ransu ya ɓaci duk inda suke son abu in dai manzala ce ga abin da za a yi wallahi sami na wa ba Allah ya ƙara yadda da su suka sallami su mama ya tafi su mama har ya je bayan garin madina ya kama hanya ya tafi sai dawo ya dawo ya samu manzan Allah da sahabai cikin masallaci ya shigo masallaci sai masallaci usuma bai dawo da kai kuma sai ce na dawo na musulunta na dawo na musulunta yanzu ya ce me yasa da baka musulunta ba sai ce abin da yasa lokacin da kamun tayin musulunci ba musulunta ba abu guda biyu ne na farko mutane na za su ce an kama ni tsoro ne yasa na musulunta amma yanzu na samu yanci da ra'ayina na musulunta abu na biyu kuma ina karantar halayyarka a matsayinka na manzon Allah sai naga abin da ake faɗa na kai mai haƙuri ne mai juriya ne mai kawar da kai ne ya tabbata ya sanada na musulunta to ashe haƙuri ya ƴan uwa iya zama hanyar da'awa mafi girma a rayuwar musulunci wanda za ka yaƙo duk wanda kake so kai convincing ɗinsa ya dawo ya fahimci sunnar da kake ka to kai mu'amala da shi da haƙuri ka jure ga abin da manzon Allah ya yi lokacin da wani balaraban kauye zo yi fitsari a cikin masallaci bala arabiyun fi ta'ifa min tawa'ifil masjid ya koma wani gefe fitsari sahabbai su mai ca suna mai tsawa sai manzon ce la la tadrimuhu kyale shi kar ku mai tsawa ku rabu da shi sai da ya gaba fitsarinsa sai manzon Allah ya kirawo shi yace nan ka san inda kake sai ce ɗakin Allah nake yace kuma ɗakin Allah a gun musulmi ya fi dukkan wani gu a bayan ƙasa ko inda kake sa karkarin ka kwanta to ɗakin Allah ya fi daraja yanzu ka je gun da kake kwanciya kai fitsari yace a zaka je wani gun da kake mutuntawa kai mai fitsari yace a yace ai nan ne min babi aula ga mutunta shi daga nan ya fahimci abin da manzon Allah yake nufi ya gane sakon ya shige shi manzo Allah ya ce sahabbai su ebo ruwa suka ebo ruwa aka zuba a gun fitsari shi kenan magana ta wuce sai wannan balaraban kauye balaraban kauye kuma gefe ke ce Allahumma arhamna bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tashi jin kai da ni da Muhammad kai ne zaka yi wa manzo Allah da kansa ke ce sajjarta wasi'a ka kuntace abu mai yalwa ai rahmar Allah ita fi karfin mu ai ta mana yawa me ya jawo ya faɗi wannan maganar kawar da kai da manzan Allah ya kai laifinsa ka zama to mai kawar da kai mai haƙuri ko ɗanka ko matarka ko yaronka in kana mai mu'amala da shi ta wannan wallahi sai ya dawo ya gyara abin da yake amma yawan kunci da faɗa da ɗacin zuciya ba ya kawo maslaha walau kunta fazzan ghalizal qalbi Allah ya ce lam fatu min hawli manzan Allah da kai mai ɗacin zuciya ne mai faɗa mai hanci ne to da duk kowa ya tashi ya barka fa'afu anhum kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafaran Allah sannan kuma wa shawirhum fil amr ko sun ma laifi in za ka yi wani al'amari ka nemi shawararsu fa iza azamta fa tawakkal ala Allah Allah ya samu dace hakuri ya ƴan uwa shine wata ɗabi'a da ake so mu adanta da shi daga cikin abin da malamai suka ce shi hakuri shine ɗaukan wata damuwa dan Allah ka jure ba tare da gajiyawa ko raki ba ko ɗaukan wani abin kyama da nau'i na sallama wa Allah da ya da gare shi musulmi iya tsare ransa akan abin da baya so domin ya cika ibadarsa ga Allah kuma da da'asa ga ubangiji kwanan da muka bar azumi muna son shan ruwa da cin abinci da rana amma domin tsoron Allah da da'a gare shi muka hakura da yunwa muka hakura da kishirwa to daga cikin nau'in hakuri akwai wannan ka takura kanka ka matsu kai kanka ka san kana cikin takura amma kana duba da'a kake yi wa Allah ibada kake wa Allah sai ka jure wannan wahala ka kuda kai akanta bayan Allah mu sani cewa Allah ta'ala yana cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako daga Allah akan ku zamto masu hakuri sannan ku nemi taimakon Allah ku zamto masu sai da sallah wannan abubuwa guda biyu duk wanda ya riko da su to ba a cin nasara akan sa a duniya ba zai yi ba ka sufanta da haƙuri ka sufanta da kiyaye sallah a lokaci to duk inda aka je aka dawo ba wanda zai batar da kai a rayuwa sai Allah kai ga ci lafiya wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in Allah yace wasbir wa ma saburka illa billah kai haƙuri sakamakon haƙurinka kadai iya ga Allah wasbir ala ma asabak kai haƙuri kan dukkan wani nau'in abu da zai same ka na ɓacin rai inna zalika min azmil umur hakan iya cikin manya-manyan al'amura agun Allah ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah da haƙuri da kuma sallah haƙiƙa Allah ta'ala iya tare da masu haƙuri ya ku masu imani ku zamto masu haƙuri masu juriya cikin haƙuri masu dako domin kiyaye wani sha'air min sha'irillah sannan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa hakan zai sa ku zamto masu babban rabu akwai sahabi abi yahaya suhaib bin sinan Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin mamaki abin ban kai ga rayuwar mai imani dukkan al'amarin mumini alkhairi ne manzo Allah ke cewa ba wanda zaka same da wannan safar sai mumini yace in asabatu sarra idan walwala da alkhairi da budi ya same mumini to ta nan za a gane wata siffa da manzan Allah ke siffanta masu imani a lokacin wadata ba alfahari ake yi ba ba fankama ake ba ba ƙara'i ake ba musa akwai wa'ansu wanda wai in sun kai shekarun tsufa sun samu kuɗi za su yi ƙara'i wai abin da ba su yi ba lokacin matasa ya sun dawo sun maimaita to wannan ba safar mai imani ba ce in dai na saban Allah ne manzan Allah ke cewa duk mai imani in alkhairi ya same da buɗi a rayuwarsa godiya ke wa Allah shine shakara za a same cikin godiyar Allah hakan sai zama alkhairi gare shi yace kuma in damuwa ta same shi ko talauci ko jinya ko jarrabawa to abin da yake hakuri yake baya raki baya korafi sabara fa kana khairan la idan yayi hakuri wannan hakurin sai zama alkhairi gare shi bayan Allah mu sani cewa hakuri iya da nau'o'i guda uku akwai hakuri wajen da'ar Allah hakuri ka jure kai hakuri wajen bautar Allah ranka bai so jikinka ya gaji amma ka yi haƙuri ka jure wajen yi wa Allah ta'ala ɗaya sannan akwai haƙuri akan barin saɓan Allah sai an yi haƙuri ake barin saɓan Allah musamman ga wanda suka saba da shi sai ka jure ka ji ba daɗi ka yi faɗa da shi ɗan ka yi watsi da dukkan wani abin da Allah baya so haƙuri na uku shine haƙuri akan ƙaddarori daga Allah masu raɗaɗi Allah ya jarabe ka da wata damuwa ko a dukiyarka ko a karan kanka ko a iyalanka ko a lafiyar jikinka ko a abokanka ko a aminanka ko a mahaifanka ko a garinka ko a ƙasarka Allah ya jarrabe ka da wata jarabawa a ga yaya za ka yi za ka yi raki za ka yi ƙorafi za ka yi ƙaran Allah gun bayan Allah ko za ka yi haƙuri ta wannan su ne ɓangarorin haƙuri wanda ake so kowane ɓangare ya zamto kana aiki da yi kamar yadda shari'a ta baka umarni bayan Allah masu albarka babu makawa haƙuri ya zamto a lokacin da al'amari ya faru karon farko jarrabawa tana samunka musiba tana samunka abinda ake so ya fara zuwa zuciyarka haƙuri da juriya da mai da al'amurwa zuwa ga Allah wannan shi ne haƙuri mai nan ba ta daya farkon shiga jarrabawa ka yi haƙuri ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah wannan dukkan wani mumini tun da kan annabawa har zuwa salafu salih to haka shi ne ɗabi'arsu abi iya faruwa suke juriya su yi haƙuri su mai da al'amuran zuwa ga Allah anas ɗan malik Allah ya ƙare da da shi yake cewa wata mata ta manzo Allah ya wuce sallallahu alaihi wasallam wata mata akan wani kabari tana kuka tana ta kuka wannan mata sai manzo Allah ya kalle ta ittaqillaha wasbir yake baiwar Allah ki yi tsoron Allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri akan wannan jarrabawa ta mutuwa ki yi haƙuri ki jure lokacin bata gane manzo Allah bane bata san shi ba sai ta ce ilaika anni ka rabu da ni fa innaka lam tusib bi musibati ai ba kai aka jaraba da irin wannan jaraba ta ba kai hakuri ka rabu da ni kai ma wa lam ta'rifuhu bata san shi ba faqila laha innaha annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan fa manzon Allah ne fa yake faɗa miki wannan magana ta rikice ta ce wallahi ban gane shi ba ta taho gidansu a guje lokacin ta zo gidansa ko dan gadi ba ba a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi a cikin gida ta ce wallahi manzan Allah ban gane ka ba lam a'rifu ka ya rasulullah wallahi ban gane ka manzan Allah kai hakuri akan abin da na faɗa maka sai ce a inna masabru inda sadamatul ula ai hakuri me nan ba ta daya agun Allah shine hakuri a lokacin da mufaji'a ya same ka amma yanzu kin casa kin ga ba tsaba ne kin yi kukan kin ki hakurin kin ga dan naki ba zai dawo ba saboda ke yanzu hakurin ki mai daraja ne biyu ne amma da a lokacin kin yi hakuri to kin fada cikin layin masu ribata da haƙuri nan ba ta ɗaya gun Allah so da ka haƙuri a lokacin faruwar bala'i iya ɗaga ɗan adam iya ɗaga masa daraja Allah bin Rabah Allah ya ƙara yadda da shi ya ce wata rana Abbas yake cewa da shi kana so nuna maka wata mata yar aljanna mace ce yar aljanna ga tanan tana yawo kana so nuna maka ita sai ce eh nuna min ita sai ki ce kaga waccan matar wanda launin ta baki ne haka bakar fata ce sai ce wata rana ina zaune ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah ina fama da ciwon farfadiya farfadiya tana damuna ina faduwa a gaban mutane har tsoraici na ya bayyana wani lokaci ka roƙa min Allah wannan jarrabawa wannan cuta ta ban ya rasulullah sai manzan Allah ke ce in kin so ki yi hakuri walakil janna kuma kina da aljanna gobe da kiyama ki yi hakuri akan addu'ar da zan miki kan wannan jarabawar ki jure har ƙarshen rayuwarki na miki alƙawarin aljanna abun Allah sai da ce manzon Allah na haƙura amma ina so dai ko da na faɗin kada tsaraici na ya bayyana ka roƙa min Allah in na faɗin ma kada tsaraici na ya bayyana manzon Allah ya mata addu'a akan kan tsaraicin ta ya bayyana addu'a ta karɓu ko da farfaɗiyar ta kayar da ita to tsaraicin ta ba zai bayyana ba kuma tana mutuwa Allah ya bata aljanna ku duba yanda ake samun falala ta ƙarshe akan haƙuri akan bala'i da jarabawa manzo Allah zai tasta imanin ta ne abun iya damun ta ba ta so amma manzo Allah ce jure ya haƙuri kuma ga albis din aljanna tace wallahi manzo Allah na haƙura nayi ta farfadiyar daga nan har na mutu amma dai abinda ba na so ka tsare ci na bayyana rasulullah daga nan ta jure da wannan ciwon na farfadiya ta mutu kuma Allah ya bata aljanna bayan Allah masu albarka mu sani cewa hakuri akan cutarwa hakuri ne mai girman gaske annabawa da manzannin Allah an cutar da su a fagage daban-daban kuma sun yi hakuri da ƙarshe kuma hakurin ya zama alkhairi gare su gaban mu ga annabi Yusuf alaihi salam duk mai bibiyar alkur'ani da zama wajen karatu zai ji labarin yadda annabi Yusuf alaihi salam ya ci karo da jarabawa tun daga cikin gida annabi yusuf an tambayi manzon Allah waye yafi falala ta nasaba a cikin mutane ce yusuf ne domin shine annabi dan annabi jikan annabi babansa makakansa annabi ne shi Allah yayi wa wannan gatan duk zuriyarsa annabawa duk babansa kakansa kakan babansa duk annabawa ne shine ce dama wattabi millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ya jera waɗannan sune iyayensa tun daga annabi ibrahim har zuwa babansa annabi yaqub alaihi salam to an cutar da shi an jefa shi a rijiya an fito da shi an sai da shi a bawa duk wannan nasabar ta sama an sai da shi a bawa ya je ya zauna gidan sarki ya yi bauta suka mai da shi ɗa daga nan wata jarrabawar ta zo har gidan kurkuku annabi yusuf ya zauna gidan kurkuku ba dan ya yi laifi ba akan jarrabawa Allah ya tista imaninsa amma da ƙarshe ya haƙuri su ‘yan uwan da kansu wata ran suka so tsugunna a gabansa suka ce ƙalu tallahi laƙada asaraka Allah alaina mun rantsi da Allah haƙiƙa Allah ya fifita ka akan mu duk abin da za su yi sun yi amma abin da Allah zai kai annabi Yusuf wallahi biki kai shi ba kai haƙuri ya ɗan uwa duk irin tarkon da ake sama da igiyar da ake sama kai dai ka dogara ga Allah ka kiyaye inda Allah ya nufa kai wallahi sai ka kai ba wanda zai hana kaiwa da hasada tana kasa kai dan adam matsayinsa da annabi su bai kai matsayinsa ba ba abin da ba a masa ba har ransa an nema a fitar amma Allah bai yadda ba da ƙarshe su waɗannan din sai ga su a gaban su a tsugunni suna cewa mun rantse da Allah ai Allah ya fifita ka akan mu laƙad asarka Allah alaina wa in kunna lakazi'in haƙiƙa mun masu ganganci ne mun yi kuskure a kanka ba mu kyauta ba suke itirafi akan laifin da suke da yake dattijo ne dan dattawa sai ce la tasriba alaikum al ni da ku wallahi ba wani zargi na zarge kuma kun da ke ni kun yi sanadiyar bayan da babana kun jefa ni a rijiya an sai da ni a bawa nayi kaza duk wannan babu ni da ku hasali ma ya gafira Allah laku sai roƙa muku Allah ya muku gafara akan abin da kuke na kuskure Allah ya fi muku ai annabi Yusuf an ce daga wannan magana da ya rufe bakin sa bai ƙara maimaita magana ba har mutu domin dattaku da kuma haƙuri irin nasa shi yasa lokacin da babansa ma ya zo yake ba shi report akan abin da ya faru yake cewa haƙiƙa ya baba bayan mu rabu da kai Allah ya mun baiwa ja'a kowa Allah ta'ala ya fidda ni isan mina sijini wa ja'a bikum min al-badwi sai ce min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikiyati abin da ya tsaya kenan kawai yace bayan shaytan ya dan shiga tsakanina da yan uwana bai ce ba sun dake ni ba sun jefa ni a rijiya an fito da ni wani ya jefa mun dutsi duk bai faɗi wannan ba saboda me domin ya ce la tasriba alaikum al-yawm wannan shine dattaku duk abin da kace kai hakuri to ya wuce ba dan nayi hakuri ba a to haifa ka yankurin ba kenan ba dan nayi hakuri ba ai wallahi dan nayi hakuri ne to kaga hakurin ka bai kai matsayin da ake so yake ba in dai ka ce ka hakura magana ta wuce to kai kam kar aji magana a bakin ka har abada to wannan shine salo na mutanen kirki ya hakura kuma ga irin abin da Allah ta'ala ya masa ga annabi Musa alaihi salam ya jure cuta daga fir'aun da mutanen fir'auna sun cutar da annabi Musa qalu uzina min qabl an ta'atiyana min ba'di ma jitana suke ce annabi mutanen annabi suke ce fir'auna ya cutar da mu ya Musa ya cutar da mu matukar cutarwa annabi Musa ya hakuri da ƙarshe fa najahu Allah sai Allah ta'ala ya tsallaka ne daga shirin fir'aun kuma fir'aun Allah ya dulmiyar da shi ya halakar da shi a gaban annabi Musa alaihi salam ga annabi Nuhu alaihi salam yayi wa'azi tsawon shekara 950 iya wa'azi wanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne daga cikin mutanen sai Allah ya ce to je ya fara sassaka jirgin ruwa alama ce Allah zai halaka da waɗancan mutane ya fara sassaka jirgin ruwa suka zo suna mai izgili a nuhu kuma yanzu an koma sassaka jirgin ruwa ai kai tun farko ma da ma wannan kaga ma ida ya fayi in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun in kuma na izgili wa za mu rama haka annabi Yusuf ya ce annabi Nuhu ya faɗa musu annabi Yusuf alaihi annabi Nuhu alaihi salam yayi hakuri fa sabara fa najahu Allah da ya haƙuri Allah ta ya tsallakar da shi wa ma'ahu da wanda suke tare da shi suke imani wa aga raka man kafara bihi duk wanda ya kafirce wa annabi Nuhu sai da Allah ya nutsar da shi abuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha cutarwa da Qurayshawa ba irin cutarwa da basu masa ba shi ma ya haƙura a matsayinsa na mafificin halitta duka shiga makin annabawa da manzanni yayi haƙuri har Allah ta ke cewa wasbir kai haƙuri wa ma sabaruka illa billah ai wa ma jaza'u sabruka illa billah babu sakamakon inda hakurin ka yake sai agun Allah wala tahzan alaihim karka bata rai karka yi bakin ciki akan su wala takfi dhaiqin mimma yamkuru karka zama to ka damu kanka akan makircin da suke maka hakuri karbu da su duk inda al'amari yayi tsauya dan uwa kar ka jefa kanka cikin damuwa har ta je ta haifar ma da matsala kar ka ɗebi tsammani daga jin kai daga Allah ya dan uwa domin fa innal faraja qadim bis sabr bi iznillah duk inda kunci yake in dai kai haƙuri to fita daga kuncin iyanan zuwa da izinin Allah wa'ansu damuwoyin tsani suke zama wajen hawa matsayi a gun Allah wata darajar ba za ka kai ta ba sai kai haƙuri sai ka bi ta cikin bala'i da jarrabawa bi ta cikin jarrabawa da bala'o'i kamar tsani ne kake hawa zuwa ga wata matsayi da Allah zai kai ka gana na Maryam alaihi salam lokacin da Allah ya kaddara za ta haifi annabi Isa ba ta sani ba ta fita bayan gari kafin ta dawo Allah ya ikon sai ga ciki ya bayyana na Maryam abin duniya ya ishe ta ta koma gefe ta tsugunna ta ce ya laita ne mitu qabla haza ya kai cuna dama na mutu kafin yau dama ban zo wannan ranar da rayuwata ba dama na zamto an manta da ni ina cikin wanda tarihi ma ba zai iya tunato da ni ba amma a lokacin walam ta'lam anna fi batni ha nabiyar rasula bata san abin da ke cikin ta annabi bane ko manzo ne bata sani ba huwa isa bin maryam alaihi salam shine annabi isa dan maryam alaihi salam iya cikin ayoyin Allah a bayan kasa gaci nan waj'alna bana maryama wa ummuhu aya haka Allah yake aya ce ga tanan a bayan kasa to ta hakura da wannan damuwar Allah ta'ala ya fidda abin da ya fita ta karkashin ta annabi ayyub alaihi salam Allah da kansa ya cincina masa akan hakuri Allah ya ce ka tinawa ka tina labarin bawa na ayuba lokacin da na jarrabe shi da wata jinya sai ya ce ya Allah shi dan ya shafi da cutarwa dardadi a jikina ya Allah sai Allah ya ce to ka dan tirza kafarka inda kake ruwa zai fara bulbulwa ka iba ka sha ka yi wanka Allah ya ce muka masa baiwa da gare mu muka mayar masa da iyalansa da ya rasa da dukkan abu nasa da ya rasa muka bashi muka ƙara mai wa'ansu kwatankwacinsu Allah ya ce jin kai ne da gare mu kuma da ambato ga masu hankali suna wannan Allah ya ce ka riki wannan dankin ciyawa ko tsintsiyar laushi ka bigi matarka domin kayi rantsuwa zaka mata bulala ɗari to idan yi hakan ba sai kai kafara ba sai Allah ke cewa inna wajadnahu sabira hakika mu inji Allah mun samu annaba aiwa mai hakuri dai Allah da kansa ya ce ni'mal abdu ma jalla da bawo mu ayuba ku ji yadda Allah yake ban ayuba kan hakuri ya ce ni'imal ab madalla ka yi jinjina gare ka ya'uba ya ayuba in ji Allah domin me domin haƙuri irin nasa Allah ce innahu awwab ayuba me mai da al'amuransa ne zuwa gare ya ƴan uwa haƙuri dan Allah iya cikin abubuwan da suke tarawa dan adam ladan da bahi da misali Allah ya ce innan ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri muna tila musu lada ba tare da ƙididdige ba haƙuri iyakai ɗan adam matsayin da baya zato a rayuwarsa mu ci gaba da haƙuri da juna yin ba maƙoci ka yi haƙuri da shi iyalinka ka yi haƙuri da ita ‘ya'yanka abokanka a gun aiki abokanka a kasuwa ka yi haƙuri da mu'amala da su wata ran sai labari ita kanta rayuwar duniyar ka yi haƙuri da ita ka yi haƙuri kuma da jarrabawa da ka fi ƙarfin kaza yanzu abu kaza ya fi karfi kai hakuri da sanin Allah dawa ne bai kai ma ya zauna kusa da kai ba amma ya zai iya zagin ka iya cima mutunci kai hakuri akwai abin da Allah yake nufi da kai mu yi hakuri ya yan uwa da mu'amala da mutane mu yi hakuri da jarrabobi da Allah ta'ala ya sako mana su da jinyoyi da talauci da babu da sauransu mu yi hakuri da shugabanni musamman wanda suke zalunci suke mulki na na na, na zalunci da fin karfi manzala ce ku yi haƙuri karku musu tawaye ku yi haƙuri Allah zai kwatar muku da haƙƙin ko da alahira mu yi haƙuri akan tiyane da muka zanci kama a ciki wala aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau iya ga masu takawa Allah ya mana arziki da takawa da tsoron Allah Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya mi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبعك رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا أشرارنا يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن